إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يوم العقومة haka ne ko? ko sha ɗaya muke muna sha ɗaya ga watan sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da talatin ko? ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda to muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan malamin ce ibadallah ya ku bayan Allah hada sharu ramadan wannan wata wata ne na ramadan wa fi baqiyatihi a cikin sauran shi lil abidina ga masu ibada mustamta'un akwai wato abin moriya akwai abin jin daɗi mana idan wata ya tafi karewa bai kare ba har yanzu akwai sauran daɗin shi daɗin watan shine ka yi ibada ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shine moriyar rayuwa ka ji daɗin rayuwa shine ka bauta ma Allah to kuma ga ka cikin watan Ramadan Allah ya ƙara baka wata dama saka mori wannan watan ka ji daɗin shi ka tashi a cikin shi shi ne ka bauta ma Allah wa za kitabullahi kuma wannan littafin Allah ne alkur'ani mai girma fihi yutla a cikin watan ramadan ake karatun littafin Allah wa yusma'u kuma a cikin watan ramadan ake sauraren littafin Allah saboda haka watan ramadan wata ne na karatun alkur'ani mai girma ga wanda ya iya wata ne na sauraron karatun alkur'ani ga wanda bai iya ba na
wa hada alkur'an shi kuma wannan alkur'ani da ake karantawa a cikin watan ramadan la unzila ala jabalin da an sabkar da shi a bisa wani gungume manduci la ra'aitahu da kai mai imani da alqur'ani da ka ga wannan dukin khashi'an yana jin tsoro mutasaddian ko ya tasaddau kuma yana tsatsagewa yana hofoshewa kama ana sarin shi kama ana bugun shi da gudumomi alhali kuma ba buge shi da komai ba kawai tsananin tsabar jin tsoron Allah ne su bada wata ala ke hohoshewa tare da cewa shi tauri ke gare shi to ya yi dacewa ya wace ya tsatsage kai kai da baka da tauri kada jikin ka ruwa ne tsoka ce jini ne jijiyoyi ne fata ce ashe kai ka dacewa a ce ka zanki wawacewa ka ana ganin natsuwa tare da kai muna ganewa ku kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bada law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun to haka ya kamata mu muka fi dacewa da muhoshi da mu tattarwace mu tsatsaki saboda tsananin jin tsoron Allah littafin Allah ya sauka gare mu to ba nuka jiwa ba kuka ma ba mu ba mu kuka idan ana karatun littafin Allah ba mu kuka sai man zo wurin addu'a mai ta kuka amma shi littafin Allah za mu zo tun daga suratul fatiha a karanto shi har zuwa malar jinnati wan nas ba kajin wani ana sallah yana kuka ko ba haka ne da wanda za ka ganin ana sallah yana kuka rana ta farko ba a yi ta biyu ta uku har je ƙarshe in ka gyara kuka rana farko ko rana ta biyu to wurin addu'a ne ni ban da addu'a shikenan sai ma musu ta kuka abu ne mai kyau amma littafin Allah shi ya fi dacewa da wannan Allah ya ce idan yutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya idan aka karanta masa littafin Allah mai rama sai su fadi suna sujada kuma suna kuka ashe littafin Allah shi ya fi dacewa kuka wurin addu'a shi ma yana daga cikin duka ma Allah subhanahu wataala da kaskantar da kai ga Allah domin Allah ta'ala ya biya maka bukatarka amma ba nan kadai ba kaman bukatar kai ta dame ka ba littafin Allah ya ratsa ka ba kamata ya littafin Allah ya ratsa rayuwarka a lokacin da ake karatu shi ka ji ya ratsa ya ma tasiri kai jikinka ya mutu wani za ka gama ana karatun littafin Allah yana tsaya ka ina wani zazza da idan kuma ba da shi yake ba wannan ba daidai ba ne rashin ladabi ne ga littafin Allah subhanahu wataala littafin Allah ana karatun shi kamata ya mutum ya nutsu ya yi sanyi ya la'asar ka ji kawai duniya ta fita ranka ka ji kawai baka tunanin komai sai alkiyama baka tunanin komai sai ga mawaka da Allah subhanahu wataala kuma shi littafin Allah ba ya magana kan komai sai waɗannan abubuwa to yana magana su kuma kai kana dariya yasa ka rawaito magabata suna cewa وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعن so nawa za ka ganin mai karatun alkur'ani amma alkur'anin na tsine mashi albarka kuma ya karanta ba ya aiki ya karanta ba ya tsoron Allah ya karanta ba ya nutsuwa sa'annan kuma duk tsino wanda zai karantawa wataƙila abinda Allah ya tsino a kan shi yana aikata shi kaga tsino kan wa take shi alkur'ani ba tsagwaran karatun shi ake so so ake canza ma rayuwa sauya maka rayuwa ka natsu ka zama wani irin mutum na daban kamar yadda can bayan mun karanto magana abdullahi dan mas'ud mai karatun alqur'ani shine duk musulmi ana son a gane shi da daren shi a lokacin da mutane suke ta bacci da rana lokacin da mutane suke ta kai da kawo ana son a gane shi da mi da shirin shi a lokacin da mutane suke ta hayaniya ma'ana dai alqur'ani yana da kyawace ya sauya maka rayuwa Allah ya samu dace. Wa ma hada malam yace to tare da haka tare da cewa shi dutse da shi aka sauka mai alqur'ani da ka gan shi yana rantsuwa yana tattagewa. Fala qalbun yakhshaw to babu wata zuciya da take samun tsoro irin wanda Allah ya ce duwatsu za su yi tsoron Allah subhanahu wataala. Wala ainun tadma kuma ba za ka taba ganin wata ijiya ba tana zubar da hawaye. ana karatun mi ana karatun littafin Allah subhanahu wata'ala gamata yanka natsu kuma ka zanki zubar da hawayenka ka sani cewa da hawayen da ya zuba don tsoron Allah to wannan ijiyar da ta zubar da hawayen ba ita ba azaban Allah lahira ijiyar da ta zubar da hawaye don Allah ba dan musibar duniya ba dan Allah dan jin tsoron Allah dan kafi da girma Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutane guda bakwai waɗanda Allah subhanahu wataala zai lullube su ranar kiyama da innuwa ranar da babu innuwa sai wannan innuwa ita kadai ce duk wanda yake cikin ta to sai ya hada waɗannan abubuwa daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fafadat ainahu mutunan da ya tuna Allah shi kadai sai idanun shi suka yi ta kwararo hawaye suna zubarwa to duk wanda ya tuna girman Allah shi kadai ba tare da wani ba saboda kasancewa kai kadai to kana nisantar riya galibin kuka da za a yi gaban mutane galibi ba to ba kuka Allah ba ne galibi akwai masu kuka haka tsakaninsu da Allah akwai kuma waɗanda in dai gaban mutane ne to kukar ya ne da za ga mutum ya kara kukan da ka dawo nan ka gamu da shi minti biyu sai ka yana dariya kaga nan ba kuka ba ne su ake a ganka kawai jikinka yana asar ba wanda ya sai sa ka dariya saboda ƙur'ani ya kama ka shi kenan sai ya sake ka kuma amma minti biyu da rabuwa da mutum kawai kan shi yana ta dariya ma'ana ya barge mutane abinda yake so kenan ya barge mutane ya yi kuka gaban idanun mutane to wa irin wannan ake so wala siyama kuma babu wani azumi yusadu da ake kare shi fayanfa ballantana ya yi amfani galibin mutane ba su kare martaba azumi ba su kare alhurma azumi ana azumi mutane na fada ana azumi mutane na zage-zage ana azumi mutane na gayin maganganun da ba su dace musulmi ya zanyi gayin su ba kaga wannan ba su kare alhurma azumi ba ba su kare martaba azumi ba shi kuma azumi wanda zai amfane ka sai ka kare mai martaba shi ce ka girmama shi ka girmama ibadar da kake to a lokacin nan sai azumin ya amfane ka wala qiyamun kuma babu wata tsayuwa istaqama wanda mutum ya tashi tsaye yayi wa yurja an yashfa ballantana ba a yi ƙaunar cewa wannan tsayuwar da ya za ta cece shi ranar kiyama wanda tsayuwa so ake yi tsayuwar dare ita ma ibada ce ita ma ta sauya maka rayuwa in kana yin ta rayuwarka tana sauyawa amma kana ganin yadda muke tsayuwar dare yadda muke ruguwa an tashi kamar ba mu bane yanzu muka da za ka yi sallah da abubuwan hawan rana ta gudu fitowa daga masallaci ƙi kamar ana yaƙi ba daidai ba ne wannan ya kamata mu natsu wurin hitanmu daga masallaci mutum cikin natsuwa mu sani wannan ɗan gauga da za mu yi daga hita masallaci ba ita ce za ta sami maza mu je gida ba. Kuma ba. dan ka hito daga masallaci ka hau hanya da gudu shi zai sa ka mara ka je gida to dai ba mu hakuri ba mu nutsuwa cikin masallaci wurin ibada ba wurin cashewa ba wani ba wurin shegantaka ba ne ba wuri ne da muka zo kai ma sha'a ba ballantana mu ta gudu da abubuwan hannu wurin nutsuwa ne mun hito daga ɗakin da Allah subhanahu wataala ya hiso duk duniya gaba ɗaya amma ko ba mu nutsuwa wurin to ya kamata a ce sallar nan da muka hito daga cikinta ta sanya mana nutsuwa ta samu mu haƙuri wannan yan mintukan da ake bada minti goma kadi ba ka yadda ake addinin musulunci tunda mata suna zuwa kamata yi maza mu yi zaman mu masallaci mu ba su minti goma su wuce an ga mun zo mun yi tsaye suna taucewa gaban mu kaga an yi ba a yi ba kenan tsara addinin musulunci mu baro su mu zanna cikin masallaci mu bar su duk sai minti goma sun wuce mu sai mu hito ba kowa in kana da matarka ta jira ka wani wuri in ka zo da ɗiyarka ko wani ɗaya wasu ɗiyarka duk su jira ka amma wannan ƙidaga ta mata tarin mata guda su zo su wuce gaban mu suna dai fule muna kallo wani a wurin da yake zubar da sallar shi. Yi mana, sai ka ga ta burge ka to ya kenan faraka ta lalace ma annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin shi mata na zuwa masallaci amma mata suke fara hita sai sun yi ta sai maza su hita haka ake yi da zan yi ba za duk wannan ladabin ba za mu yi shi ba Allah ya kiyaye qulubun khalat min at-taqwa zukata ne na mutane waɗanda ba su da tsoron Allah. Duk zuciyar da ta kaɗaita daga tsoron Allah ya kasance ba tsoron Allah a cikinta fahiyar kharabun tsara ka ita kamar rusasshen gida take. Domin tsoron Allah ɗin shi ne yake raya ma zuciya ne zuciya. kike rayar da ita ta zaman to rayayya ta zaman to gidan na an ba haka ba rusassa ce duk zuciyar da babu tsoron Allah cikin da shikenan ta mutu ta lalace bal kawun kuma hili ce kau babu gini a ciki to idan da ba gini wace zuwa ya zanna ciki Raka ana son hili a gina shi, a gine a mai katanga, a mai dakuna, a mai bandaki, a yi komi. To duk wannan na zuciya shine tsoron Allah. Tsoron ka mu ji tsoron Allah, mu raya zukatanmu da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala. Wata raka matsalayar durubu, sannan kuma zanubai sun zo sun yi tsatsa a kan zuciya. sun yi tarakubi wani zunubin saman wani wani zunubin saman wani wani ya hau wani shi ne taraku bayan lati basiru sauraka zukatan na mutanen da ba tsoron Allah ba su ganin gaskiya wala tasma'u kuma zukatan ba su jin gaskiya da zuciyar da babu tsoron Allah a ciki to ba ta ganin gaskiya kuma ba ta jin gaskiya kamar yadda Allah ya faɗa walaqad darana li jahannama kathiran min al-jinn wa laysa lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami lahum aqal ga su da idanuwa ba su ganin gaskiya ga su da kunnuwa ba su yin gaskiya ga su da zukata ba su fahimtar gaskiya da waɗannan zukata to har Allah ya ce waɗannan duk wanda yake da irin wannan sifa Allah ya yi shi ne dan ya tafi jahannama duk wanda zai ga komi amma ba ya ganin gaskiya shi ba duk wanda zai ji komi amma ba zai ji wa'azin Allah ba ba zai ji magana Allah da annabi ba sallallahu alaihi wasallam to wannan dan wuta ne duk wanda yake da zuciya yana fahimtar komi amma ba ya fahimtar maganan Allah saƙon Allah wanda saboda shi Allah ya halicce shi ba ya gane shi wannan babu alheri cikin rayuwar shi kanka yadda ka zamanto ɗaya daga cikin waɗannan mutanen zamanto komi kana iya ganewa duk wani sabon abu da aka yanzu waya ce ga tunan kowa ya iya ta yau da application sabo ya fito kayan gobe da an iya masu nan take masu ba su da iyaka wani sai an yi ta fama a yi ta fama a yi ta daga duka ce karatu ya ce dole sai ya iya duk inda aka zanna sai ya ɗauko yana ni wannan application ni ba gane shi ba me zai cutar da kai ba gane shi ba ga magana Allah nan baka san ma'anar suratul nasu ba kuma baka dan ba baka san suratul falaq ba kuma ka san ta amma baka san ta ba baka san ma'anar ta ba baka damu ba me yasa saboda malamai sun dauke maka injuwa kan ku game da malamai na na kiyama kana kusan suna ce da Allah tai kamar ni kan ban san ka ba da Allah tai awa kan ma ka jawo mai rabu in kokari inda kake ma duniya ka kai mala'irar ka haka nan ba ya ka neman duniya ba application ba hana ka bai wata kadai ba sabon Allah bane cikin shi ƙara rayuwa ne jin daɗi ne na rayuwa ba hana ka ba amma ni dan me kake kokarin da da damuwar sai ka san shi amma zancen Allah da Annabi baka damu da kasan su ka yi kanka adalci baka kyauta ma kanka ba Allah ya kiyaye kam yutla alayna alquran so nawa ake karanta mana alqur'ani wa qulubuna kal hijarati zukatanmu kuma suna nan kamar duwatsu in tauri aw ashaddu qaswa ko kuma ma sun yi tauri daga duwatsu ma'ana sun yi kashewa Allah ya kamanta bani Isra'ila da haka thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa Allah ya ji nan zukatanku suka bushe suka yi tauri kamar duwatsu Allah ya ce ko kuma ma sun yi duwatsu tauri ana cewa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar domin daga cikin duwatsu akwai duwatsun da suke fafashewa suna bubbudewa koramu na hitawa daga ciki wa inna min al-ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma daga cikin dazuwa kwanar da suke farkoki su yi hudodi sai ruwa zage tsawa daga ciki wa inna min lama ya habitu min khashyatillah daga cikin duwatsu akwai dutsen da yake faɗawa daga wani bangare na shi ya waɗo sab ya waɗo kasa me yasa saboda ya ji tsoron Allah to kan me yasa ba a samu haka a cikin rayuwarka me yasa za a karanta ma Allah na son kaza Allah ba ya son kaza Allah na son kaza ba ya son kaza amma duk wannan abuwa da aka ce Allah na so wasu ba ya so wanda ba ya son baka bari ba wanda yake son kuma baka yi ba me yasa Allah ke kam ya tawala alaina shahru ramadan so nawa watan ramadan yake ta zo ya ta zuwa ɗaya bayan ɗaya shekara bayan shekara wa haluna fihi alhali halin mu a cikin kowane ramadana in ya zo ka hali hali shiqwa kaman halin ma abuta taɓewa kaman halin mutanen da ba su da arziki waɗanda suka ce ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin Allah ranar kiyama suka ce Allah taɓewan mu da rashin arzikin mu ne yayi nasara a kanmu muka zaman tobatattun mutane Allah ya tausaya mana a bari mu koma duniya mu gyaru fa naqsa'u fiha wa la tukallimuna Allah ya ce kai ku ta ku ba ni ka ku kara mana magana ko kaka yarda ka zamanto mai zuciya irin zuciya waɗannan mutanen wanda za su zo gaba Allah na na alkiyama Allah ba zai saurari su ba sauraka ramadan ibada ce wata ne na ibada mai girma wanda ya kamata ya sauya mana rayuwa ya kamata abinda muka yi bara wanda ba ya da kyawun ramadan in ya zo ya sauya mana rayuwa mu gyara ba wai cikin ramadan mai kirki ba in ya wuce kuma mu koma mutanen banza ba mu koma irin halin wanda Allah bai so kan yarda mu irin wannan rayuwa domin Allah ramadan shine Allah watan shawwal da ke bayan ramadan shine watan Allah watan Zulqa'da Zulhijja Al-Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Thani Juma'a Al-Ula Juma'a haka duk Allah watannin ne gaba daya kowane wata kuma so ake kai mi ka ji tsoron Allah subhanahu wataala ittaqillaha haythu ma kunta kai biyayya ga doka Allah ɗayan da kake yawa kana cikin Ramadan ka ba Allah ba ka cikin Ramadan ka ba Allah ya kamata a ce idan ramadani ya zo ɗalimu yana sauyawa kuma in ya kare ma ɗalimu yana sauyawa to mu inda muke da matsala ramadana ɗin ma cikin shi ma ba mu cika sauyawa ba ina nan yadda muke jiya a nan wajen laraba sun yi mu ƙoƙari balarabe maka ce ma an ware azumi ne inda ya kanka har azumi sai ya kare inda ya gaba kuwa fuska cikin gaisuwar da za a yi ma da ce ma ramadan mai daraja da ya gaba da kai ba ko ba san ba kajin larabcin shi ba kajin larabci ba gaisuwar da za a yi mamaya cikin wata mai albarka kuma za ka ga an kai ruwa rana shaidan ya shiga tsakanin mutane za a faɗa da wani ya zuwa ce jama'a ramadan wa ke zai ga kowa ya shiru an wasa waɗanda ba za a yi ba kenan mu kuma nan kai da ke cewa ramadan din ba an baka hankali ba ka shiro shi wani ba sai ya bakan magana ga ramadan din saboda zuciyar shi ta tafi nesa ba ana san ramadan ya sauya mana halin mu idan ya shigo mai sanyi da rayuwa da zargin cewa muna cikin wani lokaci ne mai albarka ta gaske kuma ya ci gaba da koyar da mu halaye masu kyawu yadda muka yi halaye masu kyawu a cikin shi bayan ya wuce ba mu ci gaba da halaye masu kyawu Allah ya taimaka mana aina nahnu malam yace ina ne muke min qaumin daga mutane idan sami'u da'i Allah idan suka ji mai kira zuwa ga Allah ajabu sai su karba idan suka ji wanda yake kiran su zuwa ga Allah sai su karɓa kiran shi idan suka ji ana karatu sai su yugo da gudu saurari karatu idan suka ji ana karatun littafin Allah sai su tawo dogon saurari magana Allah subhanahu wataala ina muke ina su wa idza tuliyat alaihim ayatuhu ina mu ina mutanen da idan aka karanta musu ayoyin alkur'ani mai girma wajilat qulubuhum sai zukatansu su yi ta zanzana su kama karkarwa kuma inda Allah ya faɗa cikin suratul anfal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم kajin mutanen kirki in an karanta masa da dama Allah da sai sai sanyi da rayuwa wani wuri Allah ta'ala ya ce Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqa sha'iru taqa sha'iru minhu jululul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi يهدي به من يشاء ومن يضلل الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to duk wanda ko kuma littafin Allah da Allah ya saukar da shi littafi ne wanda yake mai kama da juna kuma wanda yake maimaita kanshi taqwa sha'irru minhu juludul ladina khashana rabbahum zukatan waɗanda suke jin tsoron Allah tsika jikinsu tana tashi kan tsika jiki ko yawa idan ka ga wani abu mara daɗi wani abu wanda ba ya da daɗi zaka cika jikinka ta tashi in ka ga wani abu da ba ya da kyan gani to bayan Allah na kwarai idan aka karanta musu littafin Allah kawai zai cika jikinsu ta tashi sa'annan zukatansu da fatar su Allah ce ta tabshi zuwa ga ambaton Allah subhanahu wataala Allah ya samu a cikin su wa anabu kuma sai su koma zuwa ga Allah su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan cikon karatun da ya gabata ne wanda muka tsaya a ran nan. Malam ce faslun fil ashiril wusati wannan fasali zai magana ne a cikin goma na tsakiya wanda ba mushe ke ce ma goma na wuya. Goma na marmari? Goma na wuya. ba komi malamai sun ce bara biyar nan kamar yana kara ma mutane nishaɗi ina samun mutane da hikimomi ne na mutanen da ya saboda a sama nishaɗi da kuzari da haƙuri ka yazo ya ka kirkiro wasu yan wake-wake da ake goma na marmari goma na wuya goma na birnin sallah a sha ruwa don da dan sa maka mu kuma yan zamani yanzu da bamu da sai duk ma sai maka ci aje waɗannan abubuwan da su ɗan tashe da ake yi ana ɗan samun mutane da shaɗi muna ganewa ko? Allah ya samu dace to za a yi magana a cikin goma na cikin ramadana na tsakiya ana bi sa'idin radiyallahu anhu qala an karbo daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takifu yana itikafi ila ashri al-wusati a cikin goma na tsakiya min shahri ramadan daga watan ramadan goma na tsakiya zalla da yana musu itikafi wa qaddalla alhadithu lalla hadisi yayi nuni ala nau kana ya takibul ashara alwusata wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana itikafin goma na tsakiya limiti gha lailatul qadri saboda neman daren lailatul qadri yana yi da ya kasance yana yi daga baya kuma sai sai ya bari wa fi riwayatin a cikin wata riwaya أنه اعتكف من ذل يأي اعتكاف العشر الأولى قوم نفرقوا قوم نمرمري na gani ku ramadan yana da goma duk wata yana da goma guda uku ko akwai na farko akwai na tsakiya akwai na ƙarshe to annabi sallallahu alaihi wasallam da yana itikafin goma na farko yana yi ne saboda neman ya ga lailatul qadr thumma atakafa al-ashara al-wusata sa'ad da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tikafin goma na tsakiya thumma qala sa'ad da yace inni utitu faqila li lalle ni an zo wuri na sai aka ce mani inna fil ashr al awakhir lalle ta lailatul qadri tana cikin goma na ƙarshe wa man ahabba an ya'takifa duk wanda yake so yayi tikafi fal ya'takif to yayi itikafi a cikin goma na ƙarshe kenan ko fa takafa nasu ma sai mutane duk suka yi tikafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka itikafi sunna ce daga cikin sunnoni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ana yin shi ne dan neman lada dan neman kusanci dan ƙara samun soyayya Allah da Annabi kawai ana yi ne saboda haka ina gani ko kakka itikafi saboda babu aiki yi ka ce maganin zaman banza bari ka je ka shiga tikafi ibada ce kamar sallah ce ka ce bari ka zai ki sallah nan maganin tun da dai kaga in ma ka zannan ba wani abu za ka san bari in yi sallah a sallah ta wuce nan ibada Allah duk ta wuce ka zai ki kwatanta ta da duniya ita aikin mai aiki ce sai mai aiki yake bauta ma Allah ba marasa aiki ba yawa ba ci ma kwance ba ba dan zaman banza dan zaman kashe wando shi ke zuwa ibada ba mai aikin yi domin a nan ne ake gwada imaninka da aikin ka ka bari ka je ka bauta ma Allah amma baka da aiki ka buga ka buga ba yaki aka ce to bari mu rike ibada ka kai ba kai dan Allah ba kenan da akwai da akwai abin yi to ba za a yi ibada ba to itikafi ma haka yake ana shi ne dan Allah subhanahu wataala ka shige shi domin Allah subhanahu wataala dan ka samu lada ibada ce mai girma daga cikin ibadodi wanda ya kamata mu tsarkake mu dan Allah subhanahu wata'ala a ciki kai abin da ke naka shine ka tsaya ka yi abu dan Allah in kai da Allah Allah Allah shine mai biya shi zai biyan ka a duniya Allah sai ya biya ka kuma lahira ma Allah ya biya ka da gidan aljanna amma an kai ba da Allah ba sai ka rasa duniya kuma lahira ma ka tashi Allah ta ya ce wa ce ka nake ibada saboda saboda babu aiki ko saboda mutane wa ya saka ni na ce ma kamar ibada saboda kana da aiki kana da kasuwanci akwai abin yi din amma kuma ka tsaya ka bauta mani to kai nake so saboda yi dan Allah shi ke sa Allah subhanahu wataala ya biya ya biya mutum duniya da lahira Allah ya sa mu dace malam ce wa qad warada al-amru umarni ya riga ya zo bi talabi lailatul qadri game da neman lailatul qadri fi nisf al-akhir min ramadan a cikin rabi na karshe daga watan ramadan idan ramadan ya kai 15 to umarni ya zo da cewa a neme ta ma a nan ciki tun daga nan za a wada neman ta wa fi afradi ma baqiya haka ma a neme ta cikin ɗaiɗaikun kwanakin da suka yi saura min al-ashr al-wasati daga ainihi goma na tsakiya goma na wuya din na tsakiya ko? to kwanakin su na ƙarshe-ƙarshe nan ma umarni ya zo da a nemi lalatar kadri a ciki wa kuma su ne kwanuka guda biyu lalata sabi ashara daren kwana goma sha bakwai na ramadan wa tisa ashara da kuma daren sha tara ga watan ramadan ta nemi ta a ciki amma al'awwal amma na farko ma da ce faqat rawa tabarani wa abdullahi bin unais Muhammad Tabarani ya rawaito daga Abdullahi dan Walais annahu sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su'ila an tambaye shi an lailatul qadri dangane da lailatul qadri wa qala sai ya ce ra'aituha na gane ta wa unsituha kuma an sani na mance ta wa taharruha saboda haka ku neme ta ku yi hasashen samunta fi nisfil akhiri a cikin rabi na ƙarshen watan ramadan kuma wata yana da rabi biyu yana da rabi na farko tun daga farkon shi har sha biyar akwai rabi na ƙarshe tun daga sha biyar har ishirin da tara to tun daga sha biyar har ishirin da tara sai a nema alhadis har zuwa ƙarshen hadisi wa kullu zamanin malam yace kuma duk zamani fadilin wanda yake mai falala min lailin da daren auna harin ko da rana fa inna akhirahu afdalu min awwalihi lalle ƙarshen shi yafi falala daga farkon shi muna gane ko yawa duk wani lokaci da ka sani mai falala mai daraja mai matsayi in dare ne to karshen dare ya yi farkon dare daraja in rana ce ma haka nan karshen yini ya yi mi ya yi farkon yini falala Allah ka ba mu falala Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Amin.
abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada Amin.
kuskure kuma Allah ka yafe mana Amin.
na'am
yake wannan mutum da ya samu halin kanshi ba ba ruwa sai a sai a ya yi bawuli ya kama abin ga ya tsarki da duwatsuna da dutse da dutse uku ya ce to idan ya samu ruwa wato dole ne sai ya a, kafin wani zuwa wata sallah ba, sai dole ne ya ya sake tsarkin ko ko wancan ya wada tsarkin
mutum da ya rasa ruwa sai ya tsarki da ko da takarda ko da tarkajiya ko da abin nan ko da duci to in ya samu ruwa wai dole sai ya wanki in ka yi misali a ka yi tsarki baka samu ruwa ba har ka yi sallah wani ruwa bayan sallah kuma ka samu ruwa tsarkin ka yayi ba sai ka sake wani ba sai nan gaba in za ka wata ibadar sai zai kai tsarki in bayan gari ne kuma kana jin kama alaman bai tsarkaku da kyau ba bayan to wannan garuwa sai ka ko nan da ke sai ka wanki ka tsarkaku amma da wancan da kai yayi saboda ka yi shi lokacin ba ba ba sai ka sake sallah ba kuma shi ma ba za ka sake shi ba saboda bai yi ba yayi amma za ka yi ka ka tsaftace gaban ka da bayan ka saboda bin ibada da za ka tankara nan gaba Na'am. Shin wanda ya ce wa cikin- a cikin jama'a wato wuta kyauta ce, wato sai ice daga cikinsu ake samun wanda suke suke kafiri go suna su domin su yi sana'a. Wasu suna ce musu ya ya kamata wasu suna cewa bai kamata ba, ko yana son haske a kan ya halitta mu ya ce a cikin jami'a wuta kyauta ce ta wasu suna amfani da wuta suna kawo firigo suna neman kuɗi bayan na ce ai an ba ku dama ne gwamnati ya tana kallon ku ai inda ba ta ba ta yarda ku ba yana ta muku magana ta ce a kashi ko wani abu ne koyi an wahala shi ke ku kaga can afallahu amma salafa wanda ya wuce ya yari muku amma mutum na doka ta zo shi ke can kun ci biris to yanzu kuma duk wanda ya ci sai ya biya babu laifi na'am
Wato wanda ya ce wai yana yana da ƙoƙarin tashi wai daga dare. Amma idan da ya tashi ya fara wai darasi ko abin gawan koyan ya fara ɗaukar leson sai ta fuskanta na kwana. Ya ce kita mai mara wai ce ya kamata yi.
gajiya ta mai yawa mutum da yake tashi cikin dare yana da kokarin tashi amma ah, dan yayi nazari da yawa da nazarin sai ya ji kwana to kwana bai ishe ka ba kenan sai ka koma aina mahita shine ka bari ka huta da sai sai ka yi nazarin ka ko kuma ka dan kwanta da wuri bai ya ka cika dare kana karatu kuma ka ce kuma ka kai karye daya kuma so ka je karye uku ka kare tashi awa bi ta ishe ka sai ka hukace ko lauka tana son hutawa kenan in kana so ka tashi tsakiyar dare saboda ya hina tsuwa na lokacin ba kuwa sai ire-irenka to ka kwanta can karfe tara ko goma Raga an ka tashi uku kare mu tashi uku za ka tashi kuma za ka yi karatunka na awa biyu da wani abu ba tare da wata matsala ba. Na'am.
Ya ce malam kabar harama za a yi ta a- ana yin ta a sirte ne. Ko ku dole ne an bayyana ta.
wai ka bara raba a sirta ke da ko bayyana ta ke bayyana wa ake kowa bayyana wa ake kuma duk ka barbari ma na sallah bayyana sakewa oi sakewa ba kuma ke yi ba kai kun bayyana wa ake sai dai ka bayyana daidai kanka kawai ka san wani bayyana ake da ƙarfi kuna tsaye kuna sallah kuna nesa da liman kawai yana shigowa masbuki ne kawai sai ka Allahu akbar daga mutane sai rubuci sai su yi bin liman ne in duka sun dade suka ji shiru ta dan dago ka sai ga mutane na tsaye sadaka in ka zo za ka yi kafara rawa fa kwala kace da karhi kowa ya zo Ka- ka jiyar da kanka kawai kamar kai babun kaji sun ka rike tawa mutane sallar su na'am
Yanda ya ce malam me hukuncin mutumin da yake cikin gidan gado ba wanda ba a alhali ba a raba ba. To yana zancen kira haya za- yana sai a- za a ɗauka kai yana haya ne ko ba hali.
wani mai hukuncin mutumin da yake zanne gidan gado ba a raba gado ba wani ya kamata ya yi ta ya kamata ya yi ko ko haya ya kamata ya cikin gidan wannan yana daga cikin haƙoƙi waɗanda ah, suke tsakanin magada in sun yi rangwame ba su doki abin wani abu shikenan amma in yi magana maimakon kuma a a ce ya yi haya don bai ba a raba gada me yana raban gada me za a da kudin ga kudi nan ko raba kowa da kawon gaban yi ba in gidan na rabuwa a raba in ba rabuwa sai da kowa ba ya shinka goma goma shi kawo gaban shi ba zuwa rage gida a ce kuma sai an koma ana haya to me ake yi ba? wannan ba daidai ba ne Eh, in ma mutane suna ganin bai kamata a raba gidan ba wanda yake da hali sai sai gidan ya rike shi ya sallama kowa yawwa wani ya yi gawo wani ya tarne wani ya yi adarawa wani ya can iballaka wani ya yi je sarki ko ya kama gaban shi kowa ko ya mallaki na shi ba shi kenan haka ya kamata Allah ya samu dace wadda ka ba ya kyawa ita jinkirta gani ba wani abu bane ba tunan asiri bane ba wai yakanta mahaifinku ko mahaifinku kai ba Allah ne ya raba ku da kanshi ne ko wala ku rawa Allah da yace kai sallah kake shi yace a raba gado sadaka a raba shi ka aji wani nauyi a raba shi kawai haƙƙi ne sai a shiga haƙoƙin mutane sai ga wani yana ta jira yana nan mutu cikin wani ɗan ɗaki ba a raba ba har ya zo ya mutu ya tafi na yana bawan Allah in ya samu aljanna sai ya huce ya tafi da haushin gida bai samu ba. ko zo ku rike shi in ya samu aljanna kaga ya mance da ku can kun ka sani na'am
Eh, Wanda ya ce mutum da yake yake da balaguro mai nisa kamar daga Nijar zuwa Libya. Ya ce saboda halin wahala na tafiya da sauransu da ake matsalolin da ake fuskanta. Ya ce wai ana iya- yana iya haɗe salloli na na sati guda. Eh, ya ce wai mutum ne yake yawan tahiya tsakanin Nijar da Libi saboda halin wahalar tahiya wai ko ya halitta ya haɗe sallolin sati daya ba ya bar tahiyar mu na a dawo gida a yi. ko ta kwana dai ba baka dama ba an baka daman ka hada azhar da la'asar magriba da isha'i Bayan su bai nanayin wannan saukin da ka samu. An sai an haɗe wahalar ta kai wahala sai an haɗa sallolin sati to a bar ta a dawo gida. Ka zo ka zanna kamar ‘yan uwanka ka yi haƙuri irin haƙurin da ‘yan uwanka ke yi. In an samu a can ba samu ba a yi haƙuri. Maganin neman duniya ka je ka ka yi abin da ba daidai ba ka haɗa salloli. Ka yi game da farilla ina amfani wannan abu. Sallah ba yanta lokaci mai ba. Allah ce yana salata kana talal mu'mini da kitaban lokuta ne na sallah masu kusa- kusa da juna su ne musulunci ya ba da dama a haɗe su saboda su ma suna kusa yanzu kaga ba a haɗa isha'i da ni ba da su ba ba a yi ko a haɗa la'asar da magariba ba a yi ko a haɗa asuba da azhar ba a yi domin ba ba alaka tsakaninsu ba kusa suke da juna ba kaga asuba in lokacin ta yayi ta ka irin azhar rana in ta yito da sai ka irin sallah azhar amma a- la'asar rana tana kaiwa tsawonka da ƙari kaɗan la'asar ta yi bayan azhar da rana ta yanzu shi ke na la'asar ta shigo haka isha'i da an ce ma shafaki ya bace wannan jan da ke sama isha'i ta yi kaga lokuta ne kusa da juna saboda haka shi ma sai in lokuta tsakanin sallah ta farko da ta biyu akwai lokaci wanda suke shiga junansu to shine musulunci ya bada sauran abin halitta ba wata rana a mun tafi umra da dadewa tun muna sudan tun dai milde mun tafi umra abin nan direban mu za a kai mu madina direban mu abin nan ne lokacin ba zuwa madina sai dai ka sauka jidda kai ka makka ba muna maka kwana biyu za mu taya mu yi ziyara madina direban mu dan misra ne egyptian ne ya dauke mu can magariba ce muka ce tsaya mu yi sallah ya ce dan mi ba mu yi- ba mu haɗi ta da lasar ba muka ce a ai ba ya zuwa da ya ce in jiwa ce mu mu almajirai ne karatu muke ni kuma direba ne yawa yawa ya kai ce mu mai guz ma'ana ya halitta a yawa ce ba ai. ma'ana ba ta mai tsaye a nan sai da muka je wani wuri wuta ta tsaida mu. muka muka mu police din magana muka ce muna fa so mu yi magarba ya hana mu aka ce in bai bar mu yi sallah bai sauka a kawo wani direba sa'an nan aka barin muka yi sallah sallah ta ba a haɗewa da kowace sallah lokacin da ake yin ta na'am
wanda ce don mutum da mutum da ya zo ya zaton ya zo masallaci ya- ya- ya tunanin an yi sallah ne sai ya sallah shi bayan ya kare kuma sai mutane an tashi an ka- an- an tara kabara ya ce zai zai yi sake sallah ne ya iske ya suke shi ya kare ya sallah shi ya tunanin har ga yin jam'i to sai ya sallah shi to idan bayan ya mutum da kare ya shigo masallaci ya ga kamar masallaci an kare sallah tunanin shi kawai ya sallar shi yana sallar biya sai ya ga liman can ya, a, a, kuma ladan na Allahu akbar Allahu akbar kuma ita wannan dai sallar sake ta za ka yi mana saboda ka samu ladan jin wajen ta zama nafila wannan kuma yawwa Allah ya sa mu dace
jawani mutum da ko yasa yasa kudi a cikin salular shi sai yake do- domin ya sogesa da masoya shi to sai wani ke ce mishi wannan ai asarar kudi ne zai ce wa shin wa koyan da ya faɗi akwai lahi ne mutum da ya sa kudi cikin waya don ya kira masoyin shi sai soyayya to wai sai wani ya ce mai yana asara kudi ce wa kuwa haka nan ne asara ce ai masoyiya suna ta tara ko da yake mu galibi wanda muke ce masoya ta ce budurwa matanmu ba masoya ba ce mu masoya da matanmu kawai masoya su ne yan matanmu wannan kuma kuskure ne saboda haka masoya suna ta tara akwai matar ka masoya ka ce ka iya sa waya cikin kuɗi kana wani wuri kana nesa da ita ka ga yana abu ne mai kyau akwai budurokar da za ka aura kana neman auren ta ne ba ka za ka kira ta gaisa ka ji daɗin muryarta ku yi soyayya ku soyi kuma babbaki ba masu yawa biya ne amma wata can wadda babu wani ba ba wani abu tsakanin ku babu wata kwakwaran magana ba wuri ne zan kai ba ba abin da aka gaya ma gaskiya ne asara ce in dai ba masoyin ce ta gaskiya ba to asarar kudin ka ne zaka na'am
ya ce mala ko wai ya halatta mai azumi kamar zuwa wajen karshe wajen karfe goma ai, wajen kar- wajen biyar ta murice ya yi wanka ya- a ya wanke bakin shi da makilin
ya halitta mutum ya goge bakin shi Ah, ko bayan lasar ko da makilin ya halitta ka ya sawaki ko da asawakin yace ko da bakilin da ya da take babu abin da ya hana domin kurkure baki da goge baki ba cin abu bane domin a da abin da ya shiga bakin ka me do shiga ke washi muna gane yau akwai masu ra'ayin ko kurkure baki ba yan nasu haka bakin ka za ta zama ba ba kawai sai dai ka- ta zama haka nan ba ka kurkure baki ko ko ga wada ba kurkure bakin ka ko yan kai goro ka- ka ne baki da su aka gwada mu baki ka ce ta ne ko ta koma ka a gwada su wani don kai goro sai ka yi haka sai ka san da tun daga lokacin da ka kama bakinka bayan alfajir ya ke to har sai rana ta wata ruwa bai shiga bakinka ba wanda ya saba musulma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
Cincin malam mai hukuncin ɗora hoto a waya akan akan waya. Akwai fuska waya kama wannan hukuncin dora hoto akan waya ana wayar kada ka bude ta sai aka hoto wani irin hoto hoto ai suna ya tara akwai hoton maza akwai mata akwai hoton ƙananan yara akwai na manya akwai hoton itace masallatai gidaje abubuwa dai ga su nan wani irin hoto in hoto hoton mutum ne mai rai baya da kyau za da kyau ka ɗora hoto da an buɗa ga hoton wani abu ne. sai dai ka sa wani abu daga cikin abubuwa waɗanda suke ko gida ne mai kyau ko wata mota ko wani jirgin sama ko jirgin ƙasa ko wata na'ura ko wani daji mai kyau mai wasu itace mai wani gazon mai kyau wannan ba laifi sai ka aza ko su duwatsu waɗanda suka firge ka amma ba a za ba a za giwa ba a za zaki ba a za tumaki raguna awaki duk ba a za gallantana mutane da duk abu mai rai ba a aza hoton shi ta inda da kabu da waya za ka gane shi sai mun yi hakuri da wasu abubuwa Hmm, na'am
ce malam eh, magidanci ne wato yake yake so ya ma ya yi sal- ya yi ma iyalan shi limanci Hmm.
ya ce to ko wa- mata ne kurum wato ya ce ko wa- wa zai tada ya kama
ya ce wai mutum da zai ma iyalin shi sallah zai musu limanci a cikin gida matan shi duk mata ne gaba daya to waya za ta da kama ce shi ya kamata ya tada in kuma sun tada ba laifi in cikin su wata ta tada ai matan shi ne da shi da su ne ikama duk da ikama da kiran sallah duk na maza ne amma kiran sallah mace ba ta yi amma ya kama in mace ta yi malamai sun ce ba da ita karaka in sun yi a cikin su wata sai ta yi sai ce o gida ta da mana sallah in su biyu ne ko su uku ko su hudu ko ko amarya za ce in kuma daga shi sai ita shi ke ta koma baya in ta yi ta tada mashi in ba ta yi abu kuma ya tada kuma ya tada abin shi kuma ya tada sallar shi shine ladan shine liman Allah ya samu dace malam ya ce mishi bayani a salloli na- salloli na na nafila wanda yake bayan salloli na farilla
ya ce a yi bayanin sallolin nafila da ake bayan farilla da kahin farilla ko waɗanda ake kahin azahar bayan azahar ko waɗanda ake yi bayan magariba da bayan isha'i su ne waɗanda ake ce marrawatib su ne da manzala ya ce duk wanda ya kiyaye su to Allah zai ba shi gidan aljanna bayan azahar da kafin azahar da bayan magariba raka da ake bi bayan magariba da kuma biyu da ake bayan isha'i wai rakawoyi biyar ake bayan sallar isha'i sa'annan kuma bayan sa a yi shafa'i da wutri su daban suke su ba ba a hada su da shafa'i da wutri falalar sa daban falalar shafa'i da wutri daban Allah ya samu dace na'am ya ce mala mutum ne yana azumi ya ce ba bai da abinci kuma ba- babu shi babu yan iyalin shi ya ce ya za a yi ba
mutum ne cikin azumi ba ya da abinci kwata-kwata ba abinci gidan shi ya zai azumi zai ta tashi da su ba babu da kwamfadin ruwa kawai ya haƙuri ya kwamfadin ruwan shi Allah zai taimaki shi ba ba ka wasa azumi saboda ba ka da abin sahur ba wasa domin shi sahur da ba dan ya dan taimaka maka ne dan sa cikin kai dan rike ba wai wani abu ne wanda sai mutum ya yi shi azumin shi yake yi ba shi sunna ne azumi kuma farilla ne saboda haka in ka tashi ka buga ka buga din nan cikin kusan as-salatu baka samu ba kai to waje shuru baka ji wani albajiri ina albajiri ta karan labo ka dan duddugo kamar wani yaro ka ce kawo kai ne albajirin ka an shi in ba a samu ba sai ka sha ruwa ka yi haƙuri ka rungu makaddara za ka samu taimakon Allah Allah ya taimaka mana a kira sallah Amin.
wanda ya ce mutum da cikin sallah wato abu koko ba a ce ta kama shi wato wai sai an yi kar- sai an karanta sai an sake yin tahiya ko kuwa za a sake ba
wani mutumin da kalli ko ba ya ta kama shi don ya yi wannan zaman ya yi sujada biyu ta so zai yi tahiya ne ko ko zai sallame ta yadda kai ta farko ta ishe ka kada ka ba sai ka kare kana tasowa sai ka sallame in kuma ka yi tahiyar ba laihi ne amma dai waccan guda ta isa na'am
ya ce malam mai hukuncin ɗan kasuwa wanda yake cilasta ma mutane akan sai sun sayi gare shi ko da ba su ba su ra'ayin abu
yau hukuncin ɗan kasuwan da yake matsa ma mutane dole sai sun sai kayan shi wai ko da ba su su wannan ɗan kasuwa ne wanda akwai shi ya za a matsa mutum da kuɗin ka matsa ma Eh? na san dai shi ne tambayar shi ne ake tilasta mai shi ma na san da walakin baban zama wani laifi kama ɗan kasuwa shi ya sa amma nan gasa ya ce dole sai an sai kayan shi ko ba su ban sani ba ko akwai akwai to ba ya da kyau ba ba a matsa mu mutum a ce dole sai ya sai abu Allah ya samu dace
ya ce malam mai hafalalar azumi na sha uku sha hudu da sha biyar na ko- na cikin kowane wata
sunna ce me ya falalan azumin wai sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata sunna ce wanda ya samu falalan sunna
gaba
wannan yana tambaya tambaya ta farko yace ita kafi wai sai a makka ko madina a masallacin annabi ake yi tambayar shi ta farko
wani yana tambaya itikafi wai sai a masallacin makka da madina ake yin shi ko ko kore na ana yi akwai dama malamai sun yi sabani wasu na ganin ba a yi in ba can ba Wasu kuma suna gani ana yi in ma ba can ba da tun da dadewa akwai masu wannan fahimtar magabata ta ba itikafi sai in makka ne ko madina cikin ka'aba ko cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da su kuma yau malamai suna ganin ana itikafi a kowane masallaci daga cikin masallatan duniya to saboda haka ana yi in ka rike wancan fahimta ta malaman ka yi in kuma ka rike waɗannan fahimta ta waɗannan malaman da suka fi yawa shi ma ya yi ibada ce ne ta sunna ba ibada ce wadda rashin yin ta yake ba ta mota addini ba ibada ce ta sunna an kai kana da lada an ba kai ba ka da zunubi wurin Allah na'am
tambayar shi ta biyu sai ce mina ne hukuncin gyaran geme ina fara fitowa kamar na sabon geme haka wai ba a kai kace shi haka ne ko kuwa me hukuncin wai gyaran gefe in ya fito yana sabo a a dan sassafta shi haka a gyara shi to gemi abin da ya zo cikin sunna gemi ba a gyaran shi ba a komi da shi haka ake barin shi kawai ya ta hitawa ya ce ya yi jai ya ta tsawon har sai ya sha ƙasa da in ka Allah ya sa mutum ne mai gashi da yawa ba a taba shi amma dai malamai sun ce mu in an yi kamu biyu to abin da ya sauka ga kami biyu kaga haka kenan in dai man kaya ya sauka daga nan to abin da ya sauka da sai ka dace sai ka bar wannan kaga abin da za ka bar mai yawa ne to kuma kafin ya kai ma ma'ana dai shi gemi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wafirul liha zalla cewa ku cika gemu a wata riwaya a'ful liha ku bar gemu ka ku taba shi ka sunna ce daga cikin sunnonin da annabi ya karantar kuma ya ce ga yadda za a yi da su Allah ya sa mu dace shi kenan Allah ya biya mana bukatu ya shayi muna wayo musu akwai wani ba Allah da yake barin addu'a ga mahaifiyar shi da ta rasu kwanan baya Allah ya mata gafara Allah ya jikanta Allah ya sa ta huta akwai wani ba Allah da ya samu tabin hankali sati guda ana neman shi ya wuce ba gan shi ba. Allah ya bayyana shi Allah ya sa yana kusa Allah ya sa ba nesa ya tafi ba in ma yana nesa Allah ka maido shi Allah ka kwantar da hankalin iyalin shi akwai wani ba Allah shi ma da yake bara addu'a akan wata matsala ta rayuwa shi ma da yake tunanin zai fadawa bai fada ba amma da yana tsoron kai ya fada yake barin addu'a Allah ya sa kai ya fada a ciki akwai kuma wani ba Allah da yake barin addu'a shi ma ya shiga wata matsala shi ya shiga cikin ta ne to Allah ya hidda shi Allah ya sa ya fita lafiya Allah ya sa ka fara ci a gare shi Allah mai maganin ta gaba ɗaya mu Allah ka mana maganin dukkanin matsalolin mu. kuma Allah ka ji roƙon mu ka ji addu'o'in mu Allah ka saurari kankan da kai da muke gare ka ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa ka raba mu da zaman banza ka raba mu da zaman kashe wando ya Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah ya ubangijin talikai ya mafi rahaman masu rahama Allah ka dima mu da rahamanka ka tausaya mana ka jikan mu ya Allah ka taimake mu ka sa albarka a cikin rayuwar mu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya akwai ma wani bawan Allah da shi ya yi Fati yana daga cikin waɗanda muke karatu tare da su dattijo ne haka mana abubakar ah, abokin marigayi malam lauri ne mai larasin mai bulanjeri larasin abokin shi ne tare suke kullum oji allah mai cikawa wajen karin shaɗi na sahi kuma yanzu da lasar aka rihe shi muna fata allah ya ji kanshi allah ya mashi gafara allah ya sa kwanciya hutawa ce shi ma mun dade tare da shi kwarai tun wajen in ma wajen demil set muke tare da shi tun ba inda nake karatu na garin sai bakin masallacin nan na bakin larasin damin kada nake karatu nan garin bayan magarba da isha'i wadda da shi muka zange wannan karatun har inda Allah ya sa na baro na dawo mu fida na dai dan abin nan na dan rarraba hankali na abubuwa sun yawa na bar zuwa wurin mutum lokacin muke tare da shi kuma da inda muke karatu yana biyo da kowane yana zuwa wasu lokuta in naira dama ka gan shi nan wurin Allah ya gan shi mai gafara Allah sa ya huta Allah subhanahu wataala ya karbi bakuncin shi Allah sa zaman da muka yi da shi ya amfane mu shi ma ya amfane shi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين